أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Laraba yau 18 ga watan Zulqa'da hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da 1 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan alwabil sayyib wa rafi'ul kalim at-tayyib wallafar babban malamin nan al-imam al-hafiz Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala kuma wannan dala shi ne darasin mu na nawa da 92 muna nan cikin du'a'ul istiftah ko azkarul istiftah zikirran da ake yi yayin buɗe sallah da a nan mala ya kawo mana nau'uka daban-daban na abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa lokacin da ya zo shiga sallah sawa'un sallah farilla ko sallan nafila daga ciki akwai hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha cewa fi sahihi muslim an aishata radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaftatihu salatahu idza qama min al-layl اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم وانا حديث إمام مسلم يا فتدشي كان إمام أبو داود داوانسا كان الإمام أحمد في وانا حديثي hadisi ne da abu salama ibn abdurrahman abu salama ibn abdurrahman ibn auf yake tambayar aisha radiyallahu ta'ala anha bi ayi shay'in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata ya tambaye ta cewa da wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam yake bude sallarsa shine sai take gaya masa cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-layl annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bude yana bude sallar sa idan ya tashi da daddare yana cewa Allahumma rabba jibril ko rabba jibril ya Allah ubangijin jibril wa mika'il ubangijin mika'il wa israfil ubangijin israfila fatir as-samawati wal ard wanda ya kagi halittar samai da kasa da kasa alim al-ghaibi wa shahadati wanda ya san abin da ke koye da wanda yake fili anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun kai ne kake hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suka kasance suna sassabawa a cikin sa ihdini li makhtulifa fihi min al-haqqi bi iznika ka shiryar da ni game da abin da aka yi sabani a kansa na gaskiya da izininka innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim domin lalle kai kana shiryar da wanda kaga dama zuwa ga tafarki madaidaici abu abdurrahman abu salama ibn abdurrahman yayi wa aisha radiyallahu ta'ala anha tambaya da gaya masa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake bude sallar daren sa da shi shine sai take gaya masa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-layli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bude sallarsa idan ya tashi da daddare wato sallar dare a wata ruwaya idza qama yatahajjadu idan ya tashi sallar tahajjudi a wata ruwaya wanda ibnu khuzaima a wata ruwaya cikin sahih bukhari kana idza qama fi jawfil layl idan ya tashi cikin tsakiyar dare in ya tashi zai yi sallah ya ƙuru yana faɗar wannan addu'a shi yana faɗatta ne kafin ya fara sallah wato ko kuma bayan ya yi kabbarar harama ruwayar da ta zo a cikin sahih ibn khuzaima ta hanyar qais ibn sa'ad an tawus an ibn abbas tana fassara afwan na hada hadisin gaba hadisin gaba shine wanda ya zo cikin musannaf abin sahih ibn khuzaimah na wannan ce idza qama min al-layl idan ya tashi cikin dare sanda yake yawan wannan addu'ar shine bayan yayi kabbara harama bayan yayi kabbara harama ita ce addu'ar da ake bude sallah da ita zamu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya kasance yana roƙon Allah subhanahu wata'ala tara tare da tawassuli da rububiyar Allah subhanahu wata'ala ga waɗannan mala'iku bi rububiyyatihi li jibril wa mika'il wa israfil yace ya Allah rabba jibril a wasu ruwayoyin rabba jibril ana cewa jibril ana cewa jibril sannan wa mika'il yani rabba mika'il ya ubangijin mika'il ya ubangijin israfil yayi tawassuli da rububiyar Allah da waɗannan mala'iku waɗannan mala'iku an keɓance su da ambato ba su kaɗai ne mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala ba kowa su kaɗai ne Allah yake Ubangijinsu ba duk wata halitta ma Allah Ubangijinta ne rabbul alamin ne duk wani abu da ba Allah ba to shi Ubangijinsa ne Allah Ubangijinsa ne to amma an keɓance waɗannan saboda darajarsu da matsayinsu li sharafihinna wa li azamatihinna li sharafihim wa li azamatihim saboda girman su da ɗaukakar su da matsayi da suke da shi a gurin Allah subhanahu wata'ala sai yasa aka kebance su da ambato sannan kuma akwai wata hikima har ila yau da malamai suka ambata na kebance waɗannan mala'iku da ambato cikin mala'ikun Allah za mu ga dukkan waɗannan mala'iku guda uku suna da alaƙa da abin da yake da yake ɗauke da rayuwa suna da alaƙa da abin da yake ɗauke da rayuwa jibril alaihi salam yana da alaƙa da wahayi wahayi da Allah yake yi wa annabawa wanda wannan wahayin shine yake raya zukata wahayi da Allah yake aiko mala'ika jibrilu da shi zuwa ga annabawa shi yake raya zukata idan mutum ya karbi wato shiriyar Allah subhanahu wataala wanda take zuwa ta hanyar wannan mala'ika to zai zama shine rayayye na hakika man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الله سبحانه وتعالى يصفنتا wanda ya karbi addini da cewa shine yake rayayye wanda kuma yake ya bijirewa addinin Allah wannan matacce ne haka nan Allah subhanahu wataala ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya kira wahayi ruhi saboda mai saboda shi ne yake raya zukatan zukatan ɗan adam ya kira shi ruhi yake cewa hakanan muka yi maka wahayin ruhi daga al'amarin shi ne shi ne alƙur'ani sauraka alƙur'ani shi ne wanda idan mutum yana karanta shi yana dimantar karatunsa da aiki da shi to zai zan shi ne mai rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul ladhi مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا ي... مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت misalin wanda yake ambatan Allah da wanda baya ban ambatan Allah kamar mai rai ne da matacce mafi girman zikiri shine alqur'ani mafi girman zikiri da da dan adam zai yi shine karatun alqur'ani saboda haka alqur'ani rayuwa ce to haka duk annabawa abinda suka zo da shi duk annabawa abinda suke zuwa da shi na littattafan Allah subhanahu wata'ala da suke kunshe da shirya to rayuwa ce suke zuwa da ita ga al'umma haka duk sanda aka yi nisa aka yi watsi da shiryar da annabawa suka zo da ita to an yi watsi da abin da ke rayuwa haka sai ka ga mutane ga su ana ganin su mutane kamar masu rai amma da in ya zan zuciya su babu babu shiryar Allah a ciki to matattu ne da su da matattu da hukuncin su daya to shi ma mika'il shine wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi wakilcin abin da ya shafi saukar ruwa da kuma da kuma fito fitowar tsirrai daga ƙasa shi Allah ya wakiltawa lura da abin da ya shafi saukar da ruwan sama da kuma fitowar tsirrai an san kuma ruwan sama da shi ƙasa take rayuwa in ruwan sama ya sauka ƙasa za ta rayu ta fito da tsirran da ke kanta amfanin gona zai samu wanda kuma wannan amfanin gona da abin da za a samu na abinci shine kuma zai zama ya rike rayuwar dan adam idan aka ce babu ruwan sama babu amfanin gona to dan adam ya shiga cikin tashin hankali da bala'i sai yunwa sai mutuwa na'am saboda kaga shi ma yana da alaka yana da dangantaka da wani abin da yake da alaka da rayuwa sai dai waccan rayuwa ce a ma'anawiya ta jibril alaihi salam wannan kuma rayuwa ce hissiya rayuwa ce da ta shafi tsirrai kuma rayuwar tsirrai din nan rayuwar ƙasa da kuma abin da za ta fitar na amfanin gona shi kuma yana dangantaka da rayuwar jikin ɗan adam da shi ne zai ci ɗan adam ya samu ransa ya ya kubutar da ransa sai israfil abin israfil israfil shine wanda Allah ya wakilta masa busa busa wanda in yayi za a tashi daga cikin kaburbura kaga nan ma wata rayuwa ce an wakilta shi idan ya yayi busa a cikin kaho bayan an yi busa ta farko an mutu aka yi kuma yi busa ta biyu to kuma dukkan wani wanda yake cikin ƙasa duk zai fito da ransa to kaga shi ma a mala'ika ne wanda yana da alaka da rayuwa haka duk waɗannan mala'iku suna da alaka da abin da yake da dangantaka da rayuwa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su sannan kuma su ne shugabannin mala'iku su ne shugabannin mala'iku jibril alaihi salam shine shugaba na gaba daya duk sauran mala'iku ƙasa da shi suke waɗannan su ne sama amma kuma jibril alaihi salam shine shugaban su gaba daya kuma kasancewarsa shine yake dauke da abin da yake raya zuciyar dan adam aka dangan aka danka masa abin da yake shiki da alhakin rayuwar zuciyar dan adam sai zama da yafi falala domin rayuwar zukata ta fi falala akan rayuwar gangar jiki ce zuciya tana ta zan da rai yafi a ce gangar jiki tana da rai inda zuciya ta zama rayayya to ko mutum ya mutu bai mutu ba domin a ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya masa rayuwa mai kyau a cikin rayuwarsa ta barza sannan kuma ya samu rayuwa mai kyau ta lahira kaga ashe rayuwa ta zukata ita ce rayuwa ta hakika to saboda kan mala'ika jibril ya zama shine shine jagaba saboda wannan aiki da yake dauke da shi ko kuma wannan alhaki da ubangiji subhanahu wata'ala ya danka a hannunsa kuma gabatar da shi anan yana nuna yana nuna girman matsayinsa farawa da shi lahumma rabba jibril farawa da shi yana nuna girman matsayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawassuli da rububiyar Allah daga waɗannan mala'iku guda uku sannan yake fatiras samawati wal ard wanda shine yake wanda ya kage halittar sammai da ƙasa mun yi bayani akan kagar halittar sammai da ƙasa wanda wanda yana nuna cikar ƙudurar ubangiji subhanahu wata'ala da kamalar ikonsa cewa shi ya halitti sammai ya halitti ƙasa ba tare da ya gani wurin wani ya kokaya ba kuma halitta ce wadda ga ta nan ana ganin tun lokacin da Allah ya yi ta har zuwa yanzu ba ta taɓa samun matsala ba babu wata rana da aka taɓa cewa a sama ta samu wata matsala ana ana gyaranta tun da Allah ya duniya haka take iya ganin ka haka za ka suka batta saboda ba za ka taba gano wani wata sobawa a cikin sama ba ko wani tangarda a cikin sama to wannan duk yana nuna maka cikar kudurar ubangiji wanda yayi wannan to babu abin da zai gagare shi sannan ce alimul ghaibi wa shahada wanda ya san abin da yake boye ya san abin da yake sarari ya san abin da yake koyi shine al-ghaib al-ghaib shine abin da Allah bai sanar da kowa ba ya bar shi a cikin ilimin sa kada shi ake cewa ghaibi to duk abin da Allah bai sanar da kowa shi ba to wannan ghaibu ne wanda babu wanda ya san shi sai Allah babu wanda ya san shi la cikin mala'iku ko annabawa ko waliyai babu wanda zai iya cewa ya san wannan abu ba tare da Allah ya sanar da shi ba wannan shi ake kira al-ghaibul mutlaq alghaibul mutlaq cikakken gaibi shine abinda Allah ya bar wa kansa da sani aw aw masta'farta bihi fi ilmi alghaib indaka in ilmu alghaib indaka shine wanda Allah subhanahu wataala ya kore sanin sa daga waɗanda suke sammai ko waɗanda suke kasa la ya'lamu man fis samawati wal ardi alghaiba illa Allah la babu wanda ya san gaibi a sama yake ko a ƙasa yake sai Allah shine alghaib anan sana ash-shahada shine abinda yake fili abin da yake fili Allah subhanahu wata'ala ke da cikakken sanin abin da yake fili Allah subhanahu wata'ala ya abubuwa da yawa wanda ido yana ganin su ko kunne yana jin su ko kuma ainihin hanci yana shaƙa su ko hannu yana taba su waɗannan duk abubuwa ne da suke shahada alamun shahada amma yanzu haka akwai abin da yana cikin wannan kasan kai baka san shi ba kana watakila yana kusa da kai yanzu nan da zaman da ake ba wanda ya san nawa ne a cikin aljihun kowa amma abin nan shahada ne amma Allah ya sani ba wanda ya san waye abin nan mai kaci da rana kuma abin da kacin yana na cikinka wannan shahada ce amma waye san ta ba Allah ba shi yasa ya zan cikin mu'uzurin annabi Isa alayhi salamu wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhuruna fi buyutikum ma tadakhuruna fi buyutikum kowa shi ya san abin da ya aje a gidansa shi kadai ya sani in ba ya gaya maka wani ya nuna maka ba za ka sani ba to Allah bai ya san wannan saboda kaga ubangiji shine alimul ghaibi wash shahada shahada shi abin da yake sarari amma kai ga su abubuwa da sarari da yawa baka san su ba don haka kaga shi kadai ne ya ci wannan sifa ta sanin gaibi da shahada amma kai abin da zaka sani dan kuntatacce ne shahada da zaka sani take da alaka da kai ko ci aka sanar da kai amma abubuwan da suke alamu shahada din suna nan da yawa kusa da kai amma baka san da su ba baka san da zaman su ba to Allah kuma ya san da zaman komai to shi yasa ake cewa shine alamul alimul ghaibi wash shahada masanin abin da yake koye da wanda yake sarari ce anta tahkumu baina ibadika fima kun fima kanu fihi yakhtalifun kai ne kake hukunci tsakanin bayanka a cikin abin da suke sabawa akan sa Allah subhanahu wata'ala ya halicci bayansa kuma ya sanya sabani wata wani abu ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara shi a cikin hanci wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum ubangiji ya halicci mutane bayansa da sabani to sabani kamar da malamai su ce sabani iri biyu ne akwai ikhtilafu tanawwu akwai ikhtilafu tadat ikhtilafu tanawwu shine a samu wanda ya rike nau'i wanda ya rike nau'i duk amma abu ɗaya ne gaskiya ce duka sai dai wanda ya rike wani bangaren ta wanda ya rike wani bangaren ta kowa kuma aka aka taba sai a jina shi gaskiya ne to wannan ba shine matsala ba yanzu annabawa sun zo da shari'o'i daban-daban kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja annabawa sun zo da shari'o'i daban-daban sabanin shari'o'in da annabawa suka fi sabanin na tanawwu ba sabani ne na na tabat ba kowanne daga cikinsu da gaskiya ya zo babu wanda ya zo da ƙarya don abin da suka zo da shi daga Allah suka same shi saboda ka wannan saɓani ne da ba shi da matsala domin dukkanin abin da suka zo da shi tsotsuwarsa ɗaya ce matsotsar guda ɗaya ce ta ce Allah subhanahu wata'ala ko kuma wahayi da Allah subhanahu wata'ala yake aiko da annabawa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya za su koyar da mu abubuwa da yawa akwai abubuwan da suna nan nau'i nau'i ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan kasancewar wani ya dauki wani bangare daga ciki wani ya bar wani bangare daga ciki wani ya kama wani bangare daga ciki ba a cewa sun samu sabani kamar yanzu muna karanta abin askarul istiftah askarul istiftah din an kawo ruwayoyi daban-daban dukkanin su daga annabi sallallahu alaihi wasallam suke wa dukkaninsu gaskiya ne sai wani ya ɗau ruwayar abu huraira wani ya ɗau ruwayar aisha wani ya ɗau ruwayar kowannensu daidai yayi kamar tahiya tahiya nau'i iri-iri ce kuma kowace mutum yayi ya yi tahiya wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kamar salati da annabi sallallahu salatul ibrahimiyya alfaz ne daban-daban kowanne ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan shine ake kira ikhtilaf التنوع ساباني لنا نوع وتنوع نوعي أما أبني قد اختلاف التضاد شيني ساباني نا كيشيان سرجونا وانا يتشي أبو كذا إيماني نيون يتشي كافر شيني kaga ba za su haɗu ba a ce imani da kafirci do abu ɗaya ne ba zai yiwu ba ko wani ya ce abin nan halal ne ko ma ya ce wajibi ne wani kuma ya ce haramun ne to kaga ba zai yiwu su haɗu ba wanda ya ce wajibi ma'ana dole ka yi in baka yi ba kana da laifi a gurinsa wancan kuma ya ce haramun ne dole ka bari in baka bari ba kana da laifi a gurinsa to ka gaya min yadda za su haɗu ba za su haɗu ba to wannan shine ake kira ikhtilafu tadad to wannan nau'i na biyu shine ake kokarin a kauce masa ka a same shi kuma addinai da suka zo daban-daban baya baya addinin musulunci duk suna kishiyantar addinin musulunci duk wani kuma addini da ya kasance bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zama kishiyar addinin musulunci yahudanci ko nasar nasrananci ba a cewa dukkanin su addinai ne daga Allah za ka kowanne kai zai kai ka ga Allah a annabi sallallahu alaihi wasallam zuwansa ya shafe dukkan annaba annabci da ya gabata dukkan abin da annabawa suka zo da shi a farko zuwan annabi ya shafe shi haka babu wanda zai a riski wannan da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki imani da ita face Allah ya sa shi a wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasma'u bi yahudi wa la nasrani thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa dakhala an-nar nabi ce babu wani bai yahudi ko ba nasari da zai ji labarin abin da nazo da shi sannan ya ki imani da abin nan da nazo da shi face ya shiga wuta saboda ka kaga ashe kowane ne akan kowane addini yake in ya riski musulunci to dole ya saki na ce kama na musulunci bai cewa kowanne aka yi an bauta wa Allah kamar da suke cewa ai da addinan ta ne dukkan su daga Allah suke sawa ka kowanne kai ma ka bauta wa Allah da abin da Allah ya aiko annaba da shi a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai kina rantsi da wanda raina yake hannunsa da annabi musa na dan dare ba abin da zai fishe shi face ya zo ya bi ni dole in yana so ya samu kubuta gurin Allah sai ya zo ya bi ni shine abinda Allah ya ya rike alkawari daga daga wajen annabawa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلك عسري قالوا أقررنا قال فاشهد فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد الله سبحانه وتعالى دو الكوري gurin annabawa duka cewa idan wani manzo ya zo daga Allah subhanahu wataala yana gaskata abin da suka zo da shi da tu'minun da bihi lalle za ku yi imani da shi wala tansurun wala tansurun kuma lalle za ku taimaka masa Allah ce kun yarda da wannan kun kun kun amince da wannan suka ce mun amince Allah ce to ku shaida ni ma ina cikin masu shaida saboda haka kowane annabi idan ya zo to zai yi wasiya akan cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a shi kamar da abdullahi dan abbas yake cewa duk wani annabi da Allah ya aiko sai ya bar wannan wasiya cewa idan a bayana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to ku bi shi ku sakinawa haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne za a bi a zairan ka kama shiriya wacce take za ta kai ka ga Allah subhanahu wataala za ta kai ka ga aljanna haka amma abinda ake kokari a ce wahidatul adyan cewa addinai duk abu ɗaya ne a nuna cewa babu bambanci tsakanin wannan addini da wannan addini kowanne ka bautawa Allah da shi ka bautawa Allah wannan kuskure ne ya saba wa abinda alkur'ani ya zo da shi da abinda sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi da abinda musulmin farko da na karshe suka ijma'i a kansa saboda babu wata hanyar tsira sai hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kullu kullu turuqi masdudatun an al-khalq illa tariqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk wata hanya da zaka bi za ta kai ka ga Allah ba ba za ta kai ka ga Allah ba sai hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to sabani wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya halicci mutane da shi tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ana samun sabani cikin sahabbansa wani ya faɗa abu wani ya ce ba haka ba wannan dabi'a ce da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da ita domin abubuwan da za su kawo sabanin suna nan da yawa wani yana da ilimi mai yawa wani yana da kaɗan dole za su iya sabawa cikin ra'ayoyinsu wannan mai ilimi da yawa ya karanto abinda wannan bai karanto ba saboda ka in yazo yana faɗa wannan zai ci shi bai sani ba to kila ko kuma wancan ya faɗi ba daidai ba wannan yazo gyara masa to ba wa maki a samu sabani anan wani yana sanin abinda wani bai sani ba wa fa'u kulli dhi ilmin alim kana sanin abinda wani bai sani wani bai sani ba to abin nan da ka sani kai za ka yi magana da wannan sanin da kai shi kuma watakila zai magana ijtihadinsa iya abin da ya sani a daidai lokacin to ana iya samun karo a samu sabani ana abubuwan da za su jawo sabani suna da yawa in ka ture kuma abin da yake daga shedan na san zuciya da hassada da neman girma da neman asani da da da kifadi duk wannan yana wanda shi ma tare ke dan adam to a cikin irin wannan yanayi a ce ga wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wancan ya ce kaza mutum ba zai ce shi kowanne ma kai daidai bane a abinda za ka yi shine kokarin ka roki Allah subhanahu wataala ya nuna maka yadda daidai yake tunda gaskiyar guda ɗaya ce kuma za ba da alhaƙi illa salat gaskiyar guda ɗaya ce in aka bar ta to ba gaskiyar aka bi ba
النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر النبي يقول إذا ما يين حكمتي yayi kokarin gano hukunci ya dace to yana da lada biyu ladan kokarinsa da ladan dacewarsa idan ya kokarin gano hukunci sai kuskure to yana da lada daya ladan kokarinsa da bincikensa sannan kuma Allah subhanahu wataala zai gafarta masa kuskuren da yayi tunda abin ne da ba da ganganci yayi shi ba kaga a wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana akwai daidai akwai kuskure bai ce kowanne daga cikin su daidai ne ba al musibu wahid dole ɗaya ne yake dacewa ɗaya kuma zai kuskure illa iyaka yayin da mutum yayi kuskure da kyakkyawan niyya ya yi bincike iya inda iliminsa ya cike kenan sai yake ganin abin da ya faɗa ɗin ko yake aiki da shi gaskiya ne to Allah bai kama shi da wannan kuskuren amma mutumin da zai yi da ganganci yana sane da gaskiyar amma ya kauce masa saboda wani dalili to wannan ubangiji subhanahu wataala ba zai kyale shi ba yayin da za a yi sabani abin da yake akai akan ka kai yayin da kake sabani shine yi kokari ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya nuna maka wani abu ne daidai a cikin wannan sabanin ba wai kawai ka daɗe hannunka ba ka ce ai wannan abu ya kawai kawai kowanne ma mutum ya yi abin lalibai ake a duhu kowanne ma mutum ya kama shi kenan a annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan addu'a domin ya ba mu koyarwa annabi sallallahu alaihi yana samun wahayi daga Allah subhanahu wata'ala yana samun wahayi daga Allah subhanahu wata'ala saboda haka babu babu wani abin da zai rikitar da shi ya kasa gane inda gaskiya take yana samun wahayi duk sanda wani abu ya zo ko da bai san hukuncinsa ba to Allah zai turo mala'ika jibrilu nan take da gaya masa ga hukuncin abu kaza haka shi babu tunanin cewa wai zai zai fada cikin bata ko zai fada cikin kuskure yayi ta tafiya a kansa da zarar ya ma faɗi wani abu ko yayi wani ijtihadi sabanin yadda yake a gurin Allah to nan take Allah subhanahu wataala zai aiko mala'ika a saukar da wahayi a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ga yadda ya kamata kai ba haka ya kamata kai sauraka ba zai ci gaba da zama a cikin abin da yake ba daidai ba sabanin wanin sa Allah subhanahu wataala yana cewa kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ubangiji ya ce kanan nasu ummatan wahida da mutane akan addini ɗaya suke wato lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da annabi adam alaihi salam duk ƴaƴansa sun tashi akan addini ɗaya shine bautar Allah subhanahu wataala ba su san bauta ma wani ba Allah ba tafiya tai tafiya sai ya zan shedan ya zo ya kawata musu wasu abubuwa na na bautar wani ba Allah ba shine kanan nasu ummatan wahida da mutane suna kan addini daya umma ce daya da suke kan addini daya fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin ana akwai abinda ake kaddara shine faqtalahu faqtalahu wato sai suka saba kamar yadda cikin suratu yunus وما كان الله وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون الله سبحانه وتعالى ya gaya mana cewa mutane da ba komai ba akan komai suke ba face suna kan addini daya fahtalafu sai suka zo suka sassaba sassabawar shine aka samu wasu sun kauce sun bi shedan sun kama bautar wani ba Allah ba fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai Allah ya ku annabawa wanda suke albishir suke gargadi wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqq ya saukar musu da littafai da gaskiya ma'ana littafan da suke tare da gaskiya alba'u dinnan ba'un ba'ul mulabasa yani mutalabbisina bil haqq ko mutalabbisatun bil haqq liyahkum bayna an-nas fi ma ikhtalafu fihi dan wadannan don littafi da Allah ya saukar wa annabawa su yi hukunci tsakanin mutane cikin abin da suka yi sabani a kansa kaga ashe annabawa sun zo da littattafai domin su zan shine abinda mutane za su hukunci da shi wajen sabanin da aka samu sai Allah ke fahada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi izni Allah karshe ya shiryar da waɗanda suka yi imani ya suka ya shiryar da waɗanda suka yi imani cikin duk abinda aka yi sabani da izinin sa haka idan aka samu sabani ka roki Allah subhanahu wataala ya nuna maka inda gaskiya take ka yawaita yin wannan addu'ar idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq annabi yana roƙon Allah ya shiryar da shi abinda yake gaskiya cikin abinda ake sabani a kansa to ina ga wani annabi kaga shi ya fitancanta da ya rika yin wannan addu'a shi yasa ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa yana daga cikin addu'o'in da ibnu taymiya yake yawan yi ibn taymiya kasance yana yawan wannan addu'a cewa ihdini ihdini li maqtulif fihi min al-haqq bi idni innaka tahdi man tashau ila siratal mustaqim yana yawan karanta wannan addu'a ibn qayyim ya kawo wannan cikin ilahul muwaqqi'in ar-rabbil alamin inda yake cewa yana da kyau mai mai fatawa malamin da yake fatawa ya yawaita irin wannan addu'a saboda sabanin da zai samu na malamai sabanin ra'ayi na malamai wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza to rika roƙon Allah ya nuna masa wanne ne yafi zama daidai to shine sai kawo cewa malamin sa Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah ya kasance yana yawan yana yawan wannan addu'a yakan ce ya Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni yana yawan wannan addu'a in ka koma littafin sa Ittiba'us siratal mustaqim khalafat ashabil jahim bayan ya kawo irin yadda ya zan wajibi ne ga wanda yake so ya tafi akan tafarki madaidaici ya zan addininsa ya saba da addinin yan wuta al'adunsa sun saba da al'adun yan wuta ɗabi'unsa sun saba da ɗabi'un yan wuta yan wuta su ne waɗanda suka kauce wa hanyar Allah subhanahu wata'ala don dama Allah ya faɗi kashi guda biyu ne ko dai ladina siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim sai kuma al-maghdubi alaihim wadh-dhalin wanda duk bai zama cikin allazina an'ama Allahu alaihim ba min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin to zai zama cikin al-maghdubi alaihim zai zama cikin ad-dallina to bayan ya gama duk abin da yake a littafin sa istira'u siratal mustaqim karshen littafin da wannan addu'a ya rufe da wannan addu'a ya rufe tunda ya gama kawo abubuwan da suka shafi bid'a iri iri su da aka sawa rigar addini aka dade ana yi wasu suka zama ma kamar sune sunna wasu ma suka kori sunna daga mahallinta suka mai gurbinta to bayan ya gama duk waɗannan bayanai shine ƙarshen littafinsa sai rufe da wannan addu'a ya kawo wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaib wash shahadati anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim kai kake shiryar da wanda kaga dama zuwa ga tafarki madaidaici shiriyar Allah subhanahu wataala tana cikin alqur'ani babu inda zaka samu shiriya in ba cikin alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ba su ba to ba zai maka jagora zuwa ga shiriya ba inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam lace wannan alqur'ani shi ke shiryarwa zuwa ga tafarki wanda yake mafi miƙewa tutar shine tafarkin Allah subhanahu wataala shi yasa a can a ƙarshen suratul fatiha da za mu gani ƙarshen suratul fatiha da Allah subhanahu wata'ala ya raba mutane gida biyu waɗanda Allah ya musu ni'ima waɗanda suke tafiya kan hanyar annabawa da da da siddiqai da shahidai da salihai sune abin siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim sai kuma ya faɗa al maghdubi alaihim wala dhallina kayi addu'a Allah ya nuna maka hanyar waɗanda Allah ya musu ni'ima ba hanyar batattu ba ba hanyar wanda aka yi fushi da su ba wanda suka bace ba wannan ita ce addu'ar da kai yayin da ka gama karatun Fatiha ka ce Allah ya karba sura da ta biyo gaban wannan sura ita ce suratul baqara sai Allah ya ce zalikal alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi ce hudan lil muttaqin shiriyar da kake nema kamar ubangiji subhanahu wataala yana ce maka kana neman shiriya ne to ga inda zaka samu shiriya a cikin me zaka same shi a cikin wannan littafin da baya da shakka a cikin shine shiriya kana so ka samu shiriya to anan zaka same ta saboda haka in aka ce ana neman shiriya to ba ana neman ta bane cikin ra'ayoyuka ko cikin dabara da wayo da misalai ana neman shiriya ne cikin abin da Allah ya zo da shi ya aiko annabi da shi a Qur'aninsa da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wacce ita ce take sharhi da bayani na alqur'ani na alkur'ani mai girma sauraka wannan addu'a addu'a ce mai girman gaske kuma muna da bukatar ta musamman a wannan lokaci da al'amura ke ta rikicewa kullum kullum za ka ji abubuwa guguwa ta bata iri-iri tana ta tana ta kunno kai za ka ji abubuwa musallamat wanda ba a taɓa jayayya a kansu ba al'ummar farko da wanda suka zo bayansu ba su taɓa yin musu akan wannan ba amma yau sai ka samu wasu suna musu a kansu wasu suna cewa su fa wannan abin suna ga a sake duba shi yanzu muna wani lokaci da ɗan adam ya kamata ya samu yanci ya kamata tunaninmu mu faɗaɗa shi bai kamata komai aka zo ana faɗa ba mu yadda ko wanda ya littafi a nan garin yake a nan kano a kan sayuwar bukari kan sayuwar bukari cewa kawai malamai shekaru aru-aru sun ɗauki sayuwar bukari wani littafi ne mai tsarki ba su yadda a taɓa shi ba a ce ba daidai ba ne tare da cewa cike yake da ƙarirai da labarukan yahudawa da nasara a nan a nan a nan yake a nan yake ana cikin garin kano kuma shi ba wani abu ya karanta na addini ba wani abu ya karanta na addini ba to amma yana challenging din al'umma duka malaman da suka rayu sama da shekara dubu a fadin duniya gaba daya wadanda suka fito daga mazhabobi daban-daban sayar bukari din nan ba na wata mazhaba bane guda daya sai yasa za ka ganin shi abin malaman hanafiya sun masa sharhi za ka samu kamar kamar kamar misali sharhin umdatul qari misali haka samu malaman shafi'iyya sun masa sharhi kamar sifatul bari za ka samu malaman hanabila sun mata sun masa sharhi kamar fatul bari na ibnu rajab za ka samu malaman abin nan malikiyya sun masa sharhi kamar sharhin ibnu babbal kowace kowace mazhaba za ka ga tarin gumin littafin sun masa aiki sun yi ƙoƙarin karantar da shi a cikin al'umma sayo musulun malaman malikiya kaɗai da suka yi masa shari sun fahimsu sayo musulun shi kaɗai malaman malikiya wanda suka hidimta masa sun fahimsu to sai wani ɗan tsugulutu wanda wanda in ka bashi sayul bukhari ya ja bakin ciki mabaiya sai yana yi yana tuntube yara kanana manta da shi amma shi zaka ga yana jawa sayul bukhari layi yana ni ban yadda da wannan ba ni wannan ban yadda da shi ni bai shiga hankali na ba ni wanda ya shi awa wanda zai ce abu kaza na gaskiya bai shiga hankalinsa ba yana cewa mutane bai da hankali ne to haka babu hankali ina zai shiga to a irin wannan yanayi muna da buƙatar wannan addu'a ko da yaushe mutum ya karanta wannan addu'a Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard anta tahkumu fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wa shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim malai ce wa fi sahihaini an ibn abbas radiyallahu anhuma قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما علمت أنت إلهي لا إله إلا أنت cikin sahihaini hadithin bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati min jawfil layl annabi in ya tashi sallah cikin dare cikin dare a riwayar ibn khuzaima lazu na so fada wannan hadisi ne riwayar ibn khuzaima wanda ya rawaito shi daga daga qais ibn sa'ad da tawus an tawus an ibn abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama lit tahajjud qala ba'da ma yukabbiru idza qama lit tahajjud قال بعد ما يكبر اللهم لك الحمد حد وقرشي wannan riwaya ta ibnu khuzaima sai ta nuna mana cewa yana yin wannan addu'a ne bayan yayi kabbara harama ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi littahajjud domin yin sallar dare qala ba'da ma yukabbir bayan yayi kabbara harama sai ya ce Allahumma lakal hamdu har zuwa ƙarshe ce Allahumma lakal hamdu ya Allah godiya da kirari sun tabbata gare ka anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna kai ne mai haskaka sammai da ƙasa da abin da ke cikin su walakal hamdu godiya da kirari sun tabbata gare ka anta qayyamus samawati wal ardi kai ne mai gudanar da al'amuran sammai da ƙasa wa man fihinna da abin da ke cikin su walakal hamdu yabo da godiya da kirari sun tabbata gare ka anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna kai ne ubangijin samai da ƙasa da abin da ke cikin su walakal hamdu godiya da yabo da kirari sun tabbata gare ka antal haqqu kai ne na gaske wa wa'dukal haqq alkawarinka gaskiya ne wa qawlukal haqq maganarka gaskiya ce wa liqa'uka haqqun haduwa da kai gaskiya ne wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta gaskiya ce wan nabiyuna haqqun annabawa gaskiya ne wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun annabi sallallahu alaihi wasallam ma gaskiya ne sa'atu haqqun tashin alqiyama gaskiya ne اللهم لك أسلمت يا الله غريك كوي نمي كويا وبك آمنت دكي كوي ني إيماني وعليك توكلت غريك كدي ندو غرا وإليك أنبت زوا غريك كدي نميد الأمر وبك خاصمت كما دكي نا ني خصوما كو ني جايية وكو حجوجنك ني جايية وإليك حكمت زوا غريك نكي حكمتي faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu zaka ka gafarta min abinda na gabatar na rabi da abinda na jinkirtar wa ma asrartu wa ma alantu da abinda nayi asarari da abinda nayi da abinda nayi aboye da abinda nayi asarari anta ilahi kai ne ubangiji na abin bauta na la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai a wannan ita ma wannan shi ma zikiri ne tare da addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yayin da yazo bude sallar dare yayin da yazo bude sallar dare yakan ce Allahumma lakal hamdu ya Allah godiya da kirari sun tabbata gare ka alhamdu shine dukkanin almahamid jami'ul mahamid duk wani abu na yabo da godiya da kirari da za a yi wa Allah da za a yi to Allah ya fi cancanta a yi masa wannan abu anta nurus samawati wal ardh kai ne hasken sammai da ƙasa wato kai ne mai haskaka sammai kai ne mai haskaka ƙasa kai kake haskaka sammai da abin da kaga dama kai kake haskaka ƙasa da abin da kake kaga dama ka haskaka sammai da mala'ikun da kake halitta waɗanda suke bauta maka kake haskaka sammai da irin abin da ka ajiye na haske irin su rana da wata da saurari da sauransu wato haske na shirya da haske kuma na na zahiri na hissi da ake gani sannan kake haskaka ƙasa kake haskaka ƙasa da abinda kake saukarwa na wahayi zuwa ga annabawa waɗanda suke ilmantar da mutane su sanya su a cikin haske ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulus salam abinda Allah yake aiko annaba da shi haske ne littafin Allah da yake aiko da shi haske ne ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah ce mun saukar muku da haske mabayyani sauraka abinda Allah yake saukarwa na wahayi to haske ne walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina sauraka abinda annaba suka zo da shi ne haske duk wani abinda mutum zai bi ba wannan ba to cikin duhu yake fagamiya shi yasa duniya a yanzu da ta watsi da littafin annab alittafan annabawa ta watsi da wahayin da Allah yake saukarwa annabawa sai zama ana rayuwa cikin duhu ana rayuwa cikin fagamniya mutane suna ta yin abubuwa suna mantawa cewa duniyan nan dan taki ne kankani sauraka a yanzu nan sai ka ji an ce ba mutum ya tafi ya ce walakal hamdu yabo da godiya da kirarin sun tabbata gare ka kai kadai an ta kayyamu samawati wal ard kayyamu a wata waya qayyimu a cikin bukhari akwai qayyamu da qayyamu a cikin sayyid muslim tazo qayyimu tace a cikin sayyid bukhari lafazin muslim ce yazo da qayyamu ma qayyim shine yazo a cikin sahih bukhari al qayyim shine mudabbiru samawati wal ard mudabbiru umur al khalq kullaha wanda yake tsaye da gudanar da al'amuran halittu gaba daya tun daga rayarwa da kashewa da ciyarwa da da shayarwa da azurtawa da talautawa duk a hannunsa suke Allah subhanahu wataala shi kadai saboda kayyamu da qayyum da qayyimu dukkan su sifofi ne na Allah subhanahu wataala sallahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa al-qayyum haka nan al-qayyam kamar yadda zuwa cikin wannan riwaya haka nan qayyimu shi ma dukkan su sifofi ne na ubangiji subhanahu wataala kuma suna nuna ubangiji subhanahu wataala ya shike tsaye wajen gudanar da al'amuran halittarsa duka ba tare da ya buƙaci taimakon kowa ba ba buƙatar wani ya kawo masa taimako ko wani ya kawo masa tallafi wa man fihinna da waɗanda suke cikin su duka na na halittu gaba daya halittun mutane da aljanu da mala'iku walaka alhamdu godiya ta tabbata gare ka anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna kai ne ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke cikin su ma'ana kai ne ka halicce su kuma kai ne kake gudanar da lamarinsu walakal hamdu antal haqqu kai ne gaskiya duk wani abin da ake bauta ba Allah ba ba gaskiya bane zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma tad'una min dunihi al-batil duk abin da zaku bauta ba Allah ba ƙarya ne abin da zaku bautawa na gaskiya shine Allah al-haqqu shine wanda yake tabbatacce wanda baya gushewa alhaƙo ana ana nufin al-thabit al-mawjud wanda yake akwai shi yana nan tabbatacce ne kuma ya gushe duk wani abu ba Allah ba subhanahu wata'ala zai zo ya gushe kullu man alaiha fan duk abin da ke bayan ƙasa zai zai kare saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne wanda zai wanzu bayan komai ya tafi saboda shine alhaqqu ay almutahaqqu almutahaqqaqu wujuduhu wanda tabbas akwai shi saboda waɗanda suke inkarin ubangiji subhanahu wataala suna shirman su ne domin dukkan abin da ke kewaye da su dalilai ne da suke nuna samuwar Allah domin babu wani abin da za su ganshi yayi bigi kirji ya ci shi kansa babu kuma babu abin da zaka zai samar da zai samu ba tare da wanda ya samar da shi ba sauraka in an ce ga sabab din da ya haifar da shi to shi sabab din ba ya haifar da shi shi yasa zamu ga falasifa da sun rasa wahayi ba wahayi tare da su to amma suna cewa akwai al-illatul ghaiya ko al-illatul fa'ila wato sababi wanda shine yayi komai to mu a gurin musulmi sai mu ce to wannan da kake cewa sababin da ya komai ai shi muke cewa Allah na'am saboda haka ka fahimci sunansa ba al'illa al'za'iya ba ko al'illa al'fa'ila Allahu sunansa tafi ya gaba kewaye-kewansa zai zo ya kawo wannan ƙarshe kuma sai ka tabbatar masa da tattu wannan tun da har kayar da cewa komai da ka gani akwai abin da ya yi shi in ka ce wannan sababin shi ka to shi wannan sababin shi ya waye shi shi kuma wannan sababin waye shi to ƙarshe dai za a je a kai sababi na ƙarshe don abu zai zama mutasalsil bai da ƙarshe ba dole yana da ƙarshe tasalsul bila nihaya wannan mustahil ne a hankali saboda haka Allah subhanahu wataala shine wanda samuwarsa take tabbas kuma samuwa ce wacce ba ta gushewa sannan komai yana tabbatar da samuwar Allah subhanahu wataala wa wa'aduka al-haqq alkawarinka gaskiya ne alkawarin da Allah subhanahu wataala ya yi akan harshen annabawa da cewa wanda ya bi Allah zai kai shi aljanna wanda ya bi shi zai zai kai shi wanda ya ki bin shi zai kai shi wuta gabanin wannan Allah ya alƙawarin cewa akwai mutuwa bayan mutuwa akwai tashi bayan mutuwa akwai hisabi akwai duk wanda yana cikin alƙawarin da Allah ya to alƙawarin Allah gaskiya ne wa qawluka alhaq magana ka gaskiya ce duk abinda Allah ya faɗa to babu ƙarya a cikin sa ubangiji subhanahu wataala ba wanda ya kai shi fadar gaskiya wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha ba wanda ya kai Allah subhanahu wataala fadar gaskiya so yace shi yasa yace qul sadaqa Allah kace Allah yayi gaskiya sauraka ubangiji subhanahu wataala maganar sa la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wa la min khalfihi ba ƙaryar da za ta zo ta shiga cikin sa ko karna ta cikin maganar Allah ta gaba ko ta baya ce gaskiyar da take zallanta babu son zuciya a ciki maganar Allah ce wa liqa'uka haqqun haduwa da kai gaskiya ne haduwa da kai anan ana nufin tashi bayan mutuwa tashi bayan mutuwa gaskiya ne don akwai wanda suke karyata tashi bayan mutuwa akwai wanda suka fassara liqa'u anan da al-maut al-imam an-nawawi yana cewa wannan tafsirin nasu ba daidai bane ba ce al-mautu haqqun mutum al-mautu ai kowa ya san da mutuwa ko wanda yake bukatar a gaya masa mutuwa inda ake gici da mutane shine tashi bayan mutuwa amma mutuwa bai sai ce babu ita ba sai dai kawai yayi mata tafsiri daban-daban amma dai zai yarda cewa akwai wani lokaci da rai yake fita daga cikin gaggan ciki mu musulmi muna cewa rai yana fita daga cikin jiki ya koma ga Allah subhanahu wataala mahaliccinsa wannan gangan jikin aka kai cikin kabari ubangiji subhanahu wataala yana yi ma wannan ran ni'ima ko ya masa azaba shine azabar kabari ko ni'imar kabari wanda tana da alaka ne da ruhi ba tana da kar gangan jiki ba sai za ka samu gangan jiki za ka ga an binne mutum an mana ana masa azabar kabari amma da za ka tono shi a daidai lokacin ba lalle ka ga kaga alamar nan an cake shi nan an gwabje shi ba ba ba za su san saboda ba wannan ne kamar dai azabar da mai bacci yake ji yayin da yake mafarki wani yana mafarki ka je na ihu shi ya san me yake ji lokacin amma na kusa da shi ba zai ga komai ba waya za su kashe ni zai cika mu zai cika kai ba ga komai ba to wannan wannan liqa din shi ake samu masu ƙaryata shi shine tashi bayan an mutu shi yasa suka fassara al-liqa nan da al-ba'th al-ba'th ba'da al-maut tashi mutane bayan mutuwa wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wato akwai ta tana nan Allah subhanahu wataala ya halicci aljanna wan naru haqqun wuta ma tabbas tana nan gaskiya ce wannan yana nuna cewa aljanna da wuta duka Allah subhanahu wataala ya halicce su suna nan ba wai nan gaba za a yi wuta ba ko nan gaba za a yi aljanna a tuntuni Allah ya yi su shi yasa yake cewa uiddat lil muttaqin ko uiddat lil kafirin na ce uiddat an tanade ta don masu tsoron Allah ko an tanade ta dan ka duk abin da kace na tanadi kaza ya nuna yana nan ba nan gaba za ka yi shi ba ko za ka sami neme shi ce a ai na tanadan masa abu yana nan nayi tanadi ma'ana abin yana nan saka aljanna tana nan ita aljanna ta kowane mutum kamar da muka taba darasi a nan ana ci gaba da gina masa ita ana ci gaba da gina masa ita ya ji an ɗauko bayani sai ki to wal jannatu haqqun wan naru haqqun dan akwai waɗanda suke cewa aljanna da wuta babu su sai dai nan gaba a yi su kuma in aka yi su aka gama shigar da ɗan aljanna aljanna ɗan wuta wuta daga ba Allah zai rusa shi gaba ɗaya kamar wasan yara su gina su yi ɗan bene su yi ƴar kaza kuma daga ba a tashi a yi tsalle a tuma a kan abin a rurusa to Allah ba za ka kasifanta shi da wani wanda suke cewa wuta za ta gama duk wuta da ƙarshe za a duk wannan kuskure ne wannan fahimta wannan biyu na haƙƙun annabawa gaskiya ne annabawa su ma gaskiya ne Allah ya aiko annabawa ya zabe su ya ba su wahayi zuwa ga al'ummomin su kuma sun izo sun isar da sakon Allah subhanahu wataala sun koma ga ubangiji subhanahu wataala imani da su da yadda da su da girmama su wajibi ne akan kowane mumini ba za a karbi imanin wani ba tare da ya yarda da annabawa duka ba in ya yarda da daya in ya yarda da duka banda daya to imanin sa bai kammala ba bai samu ba ma sai ya yi imani da su gaba daya za mu tsaya nan sai karatu na gaba akwai sanarwa muhimmiya da muke so mu yi kafin mu rufe karatu akwai a nan cibiyar al'imamun bukari akwai makaranta